إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فاتقوا الله تعالى واعتبروا في سرعة مرور الليل والأيام واعلموا أنها بمرورها تؤخذ من أعمالكم وتطوى بها سحائف أعمالكم وكعادته يأتي سريعا ويمضي سريعا وها نحن نودع شهر رمضان المبارك بنهاره الجميل ولياليه العطرة ها نحن نودع رمضان وقد أودعناه ما شاء الله أو أن نوضع من الأعمال حسنها وسيئها صالحها وطالحها والأيام خضائن حافظة لأعمالكم تدعون بها يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ينادي ربكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أخرجه مسلم رمضان رمضان عباد الله سوق قام ثم انفض ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر فمن كان محسنا فليحمد الله وليسأل الله القبول فإن الله لا يضيء أجر من أحسن عملا ومن كان مسيئا فليتب إلى الله تعالى فالعذر قبل الموت مقبول والله يحب التوابين أيها المسلمون انقضى رمضان وبقي الرحيم الرحمن انقضى رمضان وبقي الإيمان انقضى رمضان وبقي القرآن انقضى رمضان وبقي البر والإحسان انقضى رمضان وبقيت العبادات وذكر الرحمن أخشى ما أخشاه مع انتهاء رمضان أن تترك الفرائض وتعطل المساجد وترتكب المعاصي ويهجر القرآن فلا يعودون إلى ذلك إلا في مناسبة أخرى وكان سلفنا الصالح عليهم رحمة الله حينما ينتهي رمضان يصيبهم الهم ولسان حالهم لسان الوجل الخائف أي يرد هل تقبل, من هل تقبل منه فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يعملون الأعمال ويخافون أن ترد عليهم قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق يا رسول الله الذين الذين يسارعون قالت يا رسول الله الذين يؤتون الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يسلون ويصومون ويتصدقون هم يخافون ألا يتقبل منهم الحديث أخرجه أحمد والترمذي إخوة الإيمان واصلوا الأعمال الصالحة وتابعوا الطاعات بالطاعات ولا تبطلوا أعمالكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا قيل لبشر الحافي عليه رحمة الله إن قوما يتعبدون الله في رمضان ويجتهدون فإذا انسلخ رمضان تركوا وقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال الحسن البصري عليه رحمة الله لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت ثم قرأ هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هكذا يكون المسلم مستمرا مداوما متابعا لا يروغ روغان الثعالب وحين انتهى رمضان رأينا أناسا على العبادة, على العبادة استقاموا وعلى دليل الطاعة داوموا وهذا ديدن المؤمنين وهجراهم إذ المؤمن لا يعرف العبادة في زمن ثم ينفق عنها أو ينشط لها في أوان ثم يهجرها إذ المراد من العبد ما قصده الله من عباده فيما خلقهم له أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن تدوم عبادتهم له قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عباد الله لئن انتهى موسم رمضان وانقضى موسم الدعاء والقيام فبين أيدينا موسم يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولئن انتهى قيام رمضان فإن القيام بحمد الله لا ينتهي فهناك الوتر وقيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بين أيدينا لحظات الأسحار وساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير وصلاة الجمعة موسم أسبوعي وفيه ساءة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ولئن انتهى صيام رمضان فإن الصيام بحمد الله لا ينتهي فبين أيدينا أيام البيض والاثنين والخميس وصيام داود عليه السلام وإن من متابعة الإحسان بعد رمضان صيام الست من شوال ندبنا إليه إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال من سام رمضان من سام رمضانا وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الحديث رواه أخرجه مسلم وهي مستحبة غير واجبة ويصح صومها متفرقة في أول الشهر ووسطه وآخره والأولى المبادرة بالقضاء قبل صيام السيد عباد الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أعاده الله علينا وعليكم باليمن والإيمان والبركات والعافية وكل عام وأنتم بخير بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا ما سؤال بركة وانا خطبة تونا جمعة من البركة إن شاء الله تعالى za mu tattauna ne akan mawdu'in sai mai kuma bayan ramadan sai mai kuma bayan ramadan ɗan uwana masu albarka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu yi la'akari da gaggawa da saurin shuɗewar darare da kuma ranakunsu mu sani lallai cewa shuɗewar darare da kwanakinsu a tare wannan yana nuna cewa lalle rayuwarmu ce take tawaya rayuwarmu ce take raguwa duk minti ɗaya duk awa ɗaya duk kwana ɗaya duk sati ɗaya ko wata ɗaya idan ya shuɗe lalle wani ɓangare ne daga cikin rayuwar da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mana za mu shafe a duniya ya ragu ya tafi kuma ba zai ƙara dawowa ba abinda muka gabatar a cikinsa yana nan an taskance mana yana jiran idan sakaci ne za mu gan shi idan abin alkhairi ne za mu gan shi lallai shuɗewar kwanaki yana nuna nannaɗe takaddun ayyukanmu a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lallai mu sani cewa ‘yan uwa kamar yadda al'adarsa ce haka ya riga ya saba duk shekara yana zuwa da gaggawa ya kuma tafi da gaggawa ana marmarinsa ana ɗaukinsa ana irga kwanakin da suka rage masa haka zai zo ya riski mutane ana irga masa an yi kaza an yi kaza saura kaza kankace me za a neme shi a rasa shi ma ya tafi duk shekara haka yake zai zo da gaggawa kuma ya tafi da gaggawa yan uwa gashi nan yanzu muna cike da takaici muna ban kwana da wannan bako namu mai albarka da ya zo kuma ya shuɗe shi ne watan rababana lallai dararen da suke cikinsa masu ƙanshi masu daɗi uwa sun wuce sun tafi kenan sai dai kuma wata shekara yaninnukan da suke cikinsa kyawawa da suke ɗauke da albarkatu kala-kala su ma sun riga sun tafi ba za su ƙara dawa ba sai dai wasu makamantansu su dawo ‘yan uwana masu albarka lallai muna ban kwana da wannan wata mai albarka yayin da mun riga mun ajiye abin da muka ajiye a cikinsa abinda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za mu yi ajiya a cikinsa na ayyuka mun riga mun ajiye na ayyukan da suke kyawawa ne ko kuma akasin haka ayyukan da suke nagartattu ne ko kuma akasin haka ko ma dai mai mutum ya yi wancan watan da ya riga ya wuce abin da ya aikata a cikinsa ya riga ya aikata ya riga ya tafi waɗannan kwanaki da muke rayuwa a cikinsu wanda suka shuɗe 'yan uwa mu sani kamar wasu taska ce da Allah maɗaukakin sarki yake ajiye mana ayyukanmu a cikinsu duk kwanakin da ya riga ya wuce to an taskance wannan kwanan da kuma dukkan abin da ka aikata a cikinsa tsawon awa 24 babu abin da zai ɓuya yau mata ji kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai yini yana nan zuwa tajidu kullu nafsin ma amilat min khairi kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi muhdaran a halarce babu abin da zai buya duk kankantarsa duk girmansa Allah maɗaukakin sarki zai taro wa mutum shi za a kawo masa shi zai karanta zai kuma gani zai kuma tuna lokacin da ya aikata wannan abu haka nan wa ma amilat min su'in da duk abin da mutum ya aikata mara kyau mummuna yana nan shi ma Allah maɗaukakin sarki ya taskance masa yana jiransa zai je ya riske shi Allah subhanahu wata'ala yana kiran bayinsa ya ce ya ku bayina inna ma hiya amalukum lallai waɗannan ayyukanku ne da kuke aikatawa uhsiha lakum zan kuma kiyaye muku su in taskance muku su na kuma ajiye muku su babu aikin mutum guda ɗaya da za a nema a rasa thumma uwaffikum iyaha sannan kuma na sakanta muku da su idan kun zo wajen ranar tashin alkiyama faman waje da khairan wanda duk ya samu alkhairi cikin abin da ya aikata to wannan sai gode wa Allah madaukakin sarki wa man waje da ghaira zalik wanda ko ya samu akasin haka ya samu akasin kyakkyawa kenan mummuna to fala ya lumanna illa nafsa kada ya zargi kowa face karan kansa da kansa dan shi ya aikata shi ya zake musu shi ya je babu wanda ya sashi yan uwa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa yan uwana masu albarka ramadanu kasuwa ce ya ci ya kuma watsi yadda ka san kowace irin kasuwa wacce take ci mako mako ko wacce take ci kullum tana ci iya gwargwadon awannin da take ci sannan akwai lokacin da zaka zo ka nemi kowa a wajen karasa ta ci ta watsi akwai wanda za su samu riba mai yawa a ciki su koma gida suna murna suna jin daɗi akwai wanda kasuwancin nasu babu abin da ya tsinana musu sai asara da taɓewa za su koma gida suna cizon yatsa suna takaiti sakamakon abin da kasuwancin nasu ya haifar musu Allah subhanahu wataala ya sama daga cikin masu cin riba yan uwana masu albarka wanda duk ya kasance daga cikin masu kyautatawa a wannan kasuwa da targa ta watse to lallai sai gode wa Allah subhanahu wataala ya kuma roki Allah madaukakin sarki da ya karba masa dan Allah subhanahu wataala daga cikin al'adarsa shine baya tozarta aikin masu kyautatawa baya tozarta aikin mai aiki in dai kai dan shi kamar yadda manzon sa ya tsara to zaka same shi a wajensa ranar tashin alkiyama guda ɗaya daga cikin ayyukanka ba zai ciwon kai ba wannan Allah madaukakin sarki baya haka dan uwana masu albarka wanda ko ya kasance daga cikin masu munanawa al-insanu ala nafsihi basira kowa ya fi kowa sanin kansa da kansa kai ka san abin da ka aikata ni ma na san abin da na aikata dukkanin mu kowa ya san abin da ya aje a cikin wannan mai albarka wallahi lokaci bai kure mana ba mu koma ga Allah madaukakin sarki muna da sauran numfashi muna da sauran motsi mu koma ga Allah subhanahu wataala mu tuba mu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki mu yi kuka mu nuna Allah maɗaukakin sarki gajiyawa mu da kasawar mu lallai uzuri Allah maɗaukakin sarki yana karɓarsa daga bawa matuƙar numfashinsa bai ƙare ba matuƙar ba a zarar mutum ba idan ka bawa Allah uzuri ka tuba ka ce ka daina to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi uzurinka lallai Allah subhanahu wataala yana son masu tuba Allah ya samu daga cikin su dan uwana masu albarka lallai ramadana ya ƙare ramadana ya riga ya wuce na wannan shekarar kuma ya tafi kenan har abada ba zai ƙara dawa ba idan wani ramadanin ya zo Allah ya raya ka to ba wancan bane wani ne daban amma wancan ka ya riga ya tafi to amma sai dai mu sani cewa wa baqiyar rahimar rahman Allah mai jin kai mai rahama shi yana nan baya gushewa subhanahu wataala ramadana ne ya tafi amma Allah yana nan subhanahu wataala lalle ramadana ya riga ya tafi amma imanin da ke cikin zukatan bayi muminai shi ma yana nan wanzajje a cikin kirajensu bai tafi ko ina ba ramadana ne tafi amma ina imanin yana nan babu inda ya je lalle ramadana ya tafi yan uwa amma alqur'anin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga lokacin da aka saukar da shi zuwa yanzu yana nan yadda yake babu abin da ya canza daga cikin sa ramadanin ya riga ya wuce karatu a cikin ramadana ya wuce amma shi alqur'anin yana nan karatun da za ka yi shi ma yana nan idan ka yi shi yadda Allah maɗaukakin sarki zai baka lada a can haka Allah subhanahu wataala zai baka a nan qur'anin yana nan dan uwana masu albarka lalle ramadana ya riga ya shuɗe amma kyautatawa da nagarta ita ma tana idan kai sadaka sadakar da ka saba yi a cikin ramadana ciyarwar da ka saba yi fitar da mutane daga kunci da matsi da ka saba yi ita ma tana nan yadda idan ka yi ta a cikin ramadana kake fatan samun lada da rabo wannan lokacin ma idan ka yi shi Allah maɗaukakin sarki zai baka lada da rabonka haka na ɗan kwana mai albarka duk wani aikin alkhari da ka san kana a cikin ramadana waɗannan kwanakin da muke cikin su su ma idan ka yi a cikinsu Allah subhanahu wata'ala da yake baka lada a cikin ramadana shi ne dai subhanahu wata'ala kuma zai baka a waɗannan lokuta don uwana masu albarka lalle ramadana ya riga ya shuɗe amma ibadodi da muke gabatarwa da ambatan Allah subhanahu wata'ala zikiri hailala salatin annabi istighfari su ma duk suna nan babu abin da ya canza daga cikinsu ba a tattare su an miƙa wa ramadana ya tafi da su ba a'a su suna nan idan ka yi su suma kuma za ka samu lada ‘yan uwana masu albarka mafi jin tsoron abinda nake ji mana tsoronsa bayan wucewar ramadanu ba wani abu bane sai abubuwa kamar haka na farko shine barin farillai kamar yadda wasu daga cikin al'umma har sun fara yi wasa da farillai da keta alfarmar wasu daga cikin farillai har an fara daga ranar da aka ce ramadana ya wuce yau ɗaya ga watan shawwal kowanne ɗaya daga cikin mu ya san halin da masallaci ya shiga masallacin mu dukansu sun kasance yadda aka saba suka su tab babu wannan al'amari a lokacin lokacin da ramadana yake yan uwa duk wani masallaci da ka sani na lungu da na kan titi na juma'a da na khamsalawat kai har irin musalla da ake a kofar gidaje har wasu masallatai ma na musamman ake creating da ramadana kuma duka idan ka je za ka ga mutane ne cike ana bauta wa Allah maɗaukin sarki a ciki ‘yan uwana masu albarka ina waɗancan mutane suke ina suka tafi ko kamar yadda ɗan uwa malam gani yake faɗa ko da mai ‘yan wucin gadi ne ko da mai ‘yan kama guri zauna ne ‘yan koran famanan members ne a cikin masallaci da zarar an ce ramadana ya kama to sauran da ka saba zama sai dai ka yi daga gaske za ka same shi wasu za su zo su mamaye gurabanka amma da zarar ramadana ya wuce kuma shikenan sai ka neme su eh gaba ɗaya sai ka neme su ka rasa lalle yan uwa wannan ba karamin tabewa bane wallahi ba karamin komawa baya bane yan uwa masallaci inda zai samu bakin da zai magana zai kuka zai koka yadda aka aurace masa na waɗancan mutanen suke yan uwa na masu albarka lallai zaka ga an koma zakkewa abubuwan da mutane suka ban su tsawon wata ɗaya wani yana zakkewa saɓan Allah subhanahu wata'ala ta fannin shaye-shaye ramadan ya shigo ya ce da Allah subhanahu wata'ala ya ubangiji na tuba na daina amma ranar da aka ce an ga wata shawwal ranar zai koma ruwa ya ci gaba da shaye-shayensa wani ya ƙaurace wa harkan neman mata ko harkan neman maza saboda shigowar ramadana wallahi yan uwana masu albarka da zarar an ce an ga watan shawwal wani zai tsalle ya koma cikin halin da yake ciki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan me kake so ka nuna ubangiji subhanahu wataala wannan irin darasi kake so ka ba zuciyarka da zarar an ce ramadana ya koma mutum ya ci gaba da sako lalle Allah subhanahu wataala baya maraba da irin waɗannan yan uwana masu albarka kada ku manta yadda aka dirfafa alqur'ani aka rinka karanta shi akwai wanda shi shi kadai a cikin ramadanan nan yayi sauka biyar wani yayi hudu wani yayi uku wani yayi biyu wani yayi fiye da haka kowa gwargwadon kokarinsa da wahala ka samu wanda baya karanta alqur'ani kowa gwargwadon ikonsa amma daga lokacin da aka ce ramadana ya wuce zuwa yanzu wallahi akwai wanda bai ƙara karanta alqur'ani ba wanda bai ƙara karanta alqur'ani ba yan uwa baka jin tsoro ka shiga cikin wanda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zai kai ƙara sojan Allah subhanahu wataala ya ce ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji mutane na sun dauki sun dauki wannan alqur'ana abin kawarcewa sun kawarce masa dan uwana mai albarka baka jin tsoron haka Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu wasu da yawa daga cikin yan uwa za ku ga cewa ba sa ƙara dawa cikin hada hadar bautar Allah da yin abubuwan da yake na biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala sai dai kuma idan wata munasaba ta kama wasu abubuwa ne na musamman ta kama to ne sai ka gansu amma waɗannan abubuwa kuma an bashi har abada to wannan yan uwani shine babban abin tashin hankali da tsoron da nake ji wa kaina da sauran 'yan uwana musulmi game da wucewar ramadana wallahi ba wucewar tasu ba ce amma halin da mutane suke tsinta kansu a cikinsu shine babban matsala da uwana masu albarka lalle magabatanmu na gari waɗanda su ne abin koyinmu inda suka ɗauke ƙafarsu nan ya kamata mu mai da tamu domin su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad hitadu idan kun yi imani da irin imanin da suka yi to kun shirya irin waɗannan yan uwa duk lokacin da aka ce ramadana ya wuce yan uwa suna shiga tashin hankali suna shiga firgici da razani suna shiga cikin damuwa da bakin ciki ba wai don wucewar ramadan kaɗai ba a'a babban tashin hankalinsu shine shin ibadar da suka gabatar a cikin ramadana allah maɗaukakin sarki ya karɓa shin akwai wanda aka yi wa wahayi akwai wanda aka aka aikowa da saƙo cewa abin da kai na salloli da ciyarwa da karatun alƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya karɓa ɗaya daga ciki akwai wanda yake da wannan tabbacin amsa shine babu to tunda babu wannan shi yake tayar musu da hankali shi yake dugun zama su suke shiga cikin wani hali dan ba su san makomar ibadar tasu ba Allah madaukakin sarki ya karba ko bai karba ba shine tashin hankalin su halin su zaka samu kamar halin wanda Allah subhanahu wataala ya kissanta mana ya ba mu labarin su a cikin suratul mu'minuna yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'una Allah maɗaukin sarki ce su ne waɗanda suke bayar da duk abin da suke bayarwa amma wa qulubuhum wajilatu tare da haka zukatansu suna firgice suna cikin tsoro da razani annahum ila rabbihim raji'un cewa ko wajen Allah za su koma Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati kaga irin waɗannan su ne zaka same su suna rige-rige suna tsayar wajen aikata ayyukan alkhairi waɗannan su ne shine halin su to kaga mutumin da yake cikin irin firgici da razani irin wannan ta ya za a yi ka same shi da koma ya baya shi sa uwar mu uwar mu ne Allah ya kara mata yarda na Na'isha take cewa na tambayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da wannan ayar nace ya rasulullah wannan ayar shin tana nufin irin mutanen da suka sha giya suka yi sata suka yi zina bayan sun yi kuma sai zuciyarsa ta kare su zo su rinka jin tsoron haɗuwarsa da Allah maɗaukakin sarki ya rasulullah irin waɗannan mutanen Allah yake nufi suna firgici da razani game da abin da suka yi a baya na laifuffuka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yabnati siddiq al'amarin ba haka yake ba yake yan gidan mai gaskiya yadda al'amarin yake shine su ne mutanen da suka yi sallar suka yi azumin suka yi zakkar suka yi sadaka duk abin da Allah madaukakin sarki yake so su yi sun yi sun bayar amma zukatansu a firgita take a razana take saboda ba ta sani ba Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ba waɗanda suka yi laifi ba ne a'a aikin alkhairin suka yan uwana masu albarka amma tunaninsu shine Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ya kai mai azumi wannan hali da magabatan mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wanda suka zo bayan su suke shiga duk lokacin da ramadana ya wuce irin sai kamata mu shiga mu rinka kokarin hararo ayyukan da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ko bai karɓa ba yanzu mutumin da yake wannan tunanin shi zai kuma kuma zuwa ga aikata saɓan Allah mutumin da yake shakka ba aikin nasa shin ya karɓu ko bai karɓu ba shin zai koma zuwa ga saɓo aikin da kai a cikin ramadana sallolinka da azuminka da kaza da kaza ɗinka ka yi aikin da kake gani ka yi don Allah amma Allah ya karɓa idan Allah ya ce ban karɓa ba ya za ka yi me Allah zai yi da sallarka me Allah zai yi da azuminka saboda ka lallaba Allah subhanahu wata'ala za ka yi da magiya da baki Allah subhanahu wata'ala ya karba maka amma ba ka koma zuwa ga aikata laifi ba kana tsammani kai ka sha tunda ramadana ya kankare maka zunubinka shikenan waye ga maka ramadana naka ya karbu magiya ake da baki Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa yan uwa na masu albarka lallai ku ɗora a kan abin da kuka saba yi a cikin ramadana na ayyukan ɗa'a ku ci gaba da nagartattun ayyukan da kuka ɗauko yinsa a cikin ramadana kada ku ɓata ayyukanku kada ku kasance kamar wannan matar da Allah maɗaukakin sarki ba mu misalinta a cikin alƙur'ani kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa kamar matan nan da take yin saƙa sai ta yi saƙa ta tsaf ta haɗu sai kuma ta zo ta sa hannunta daidaita wannan saƙar da shi ta warware shi kamar ba ta ba ta lalata shi ita ta yi saƙar da hannunta ta yi kyau ana sha'awa ita kuma ta sa hannunta ta yi ɓarna ta lalata wannan saƙar tata kai ma kai ne kai wancan aikin na alkhairi da kanka kai kai sallarka kai kai azuminka kai kai wai yanzu kuma kai ne ka zo da kanka dai kake kokarin ruguje da lalata aikin da kai da kanka kallati laqabat gazalaha min ba'di quwwatin an kafa kada manzo kada ka zama to irin kamar dan uwana mai albarka ɗaya daga cikin magabata mai suna bishir ibn al-harith ibn abdurrahman wanda aka fi sani da al-hafi wanda an ya mutu a shekara ta 227 yake cewa aka tambaye shi cewa wasu mutane a watan ramadana suna bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin bauta suna dagewa hakikanin dagewa amma da zarar an ce ramadana ya juya ya bada baya taraku sai su bar duk abin da suke yi sai su dawo su gaba da abin da suke na rashin kyau wannan bawan Allah sai ce bi isal qaum tir da mutane irin waɗannan la ya'rifuna Allah illa fi ramadan ba sa sanin Allah subhanahu wa ta'ala sai a cikin ramadana yace tir da irin waɗannan mutane babban tabi'i imamu al-hasan al-basri alaihi rahmatullah yake cewa ku sani cewa lallai aikin mumini ba shi da wata iyaka da aka ajiye masa in ba mutuwa ba sai kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai tabautar Allah kai ta sallah dan uwana mai albarka yi ta yin azumi na farilla da na nafila yi ta salloli farilla da nafila yi ta ciyarwa yi ta gaskiya da amana duk aikin alkhairi ka ta yinsa hatta ya tiyaka yaqin har sai yaqini ya zo maka amma aikin mumini yan uwa ba shi da wata iyaka da Allah ya iyakance masa cewa idan ka je wannan haddi shi kenan ka gama babu shi abu ɗaya yake sa mumini ya daina aiki shine ya tsinci kansa a cikin kabari a rufe an lullube shi ta wannan shi kenan aiki ya tsaya Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin littafinsa mai girma yace innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah yace innal ladhina qalu lallai waɗanda suka ce rabbuna Allah ubangijin mu shine Allah madaukakin sarki suka yadda da haka suka bi umarnin Allah madaukakin sarki suka dage akan duk abin da Allah yake so suka hana daga hana-hanansa sun mastaƙamu sannan suka tsaya akan hakan ba sa canzawa ba sa bambance wani lokaci da wani lokaci ko wani zamani da wani zamani sun mastaƙamu a tsaye suke akan hanyar Allah maɗaukin sarki da ramadana da wajen ramadana ko da yaushe a cikin bauta Allah maɗaukin sarki suke shine sun mastaƙamu Allah maɗaukin sarki ce irin waɗannan mutanen tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassauka akan su lokacin mutuwarsu suna ce musu Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro bisa abin da za ku je ku tunkara a lahira Allah ya tsaya muku wala tahzanu kada ku bakin ciki cikin abin da kuka bari a duniya Allah madaukakin sarki ya tsaya muku wa abshiru ku yi bishara bil jannati allati kuntum tu'adun da wata irin katafariyar aljanna da Allah ya tanada muku ita waɗannan su ne da suke waɗanda suke bibiyar aikin su ba sa tsayawa ba sa yanke aikin su don lokaci lalle haka halin musulmi yake yana ci gaba ya doge akan ayyukan ɗa'ansa baya rara gefe baya kai kora nan idan ya ga babu dama kuma ya dawo nan bayan haka idan ya tsaya a waje ɗaya shi kenan wannan shi ne ɗabi'ar mumini wannan shi ne halinsa don mumini ba za ka same shi yana bauta a wani lokaci ban da wani lokaci ba ba za ka same shi ya keɓance wani lokaci wanda shi yake gani lokacin bautawa Allah kaɗai ba amma ragowar watanni goma sha ɗaya zai ta abin da ya ga dama a cikin saɓan Allah wannan ba ɗabi'a mumini ba ce ƴan uwana masu albarka shi sa Allah madaukakin sarki ce qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin Allah ce ka ga musu ya rasulullah hakika sallata da yankana da rayuwata gaba ɗaya wannan shine mallin shaɗin min rayuwata dukanta da mutuwata ga Allah suke na sani subhanahu wataala shi zai bani umarni ne a cikin su gaba ɗaya banda keɓance wani lokaci da a bar wani lokaci yan uwana masu albarka mu sani cewa idan ramadana ya riga ya wuce da gwalagwalan kwanakinsa da dararensa masu ainihin tsada to lallai mu sani cewa akwai wasu abubuwan da suke maimaituwa makamantan abin da muke aikatawa a cikin ramadana idan kiyamar laili kake yi ko sallar ashan yanzu ma kana da wata kiyamar laili shine za ka ci gaba da yin sallolinka na shafa'i da wuturi Allah subhanahu wataala ya ce da manzon sa min laili fatahajjaj bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda saboda ka kiyamar laili ba a cikin ramadana kadai ake yin ta ba mafi alkhairin nafila mafi falalan nafila nafila da tafi kowace nafila in ka ɗauki sallar farilla ita ce sallar dare don uwana bai albarka ba a cikin azumi kaɗai ba kowanne lokaci tafi kowace nafila a daraja kana yin sallar raka'a goma sha ɗaya sha uku ko abin da ya kama da haka a cikin ramadana yanzu dan uwana mai albarka mai zai hana ka rinka yin ko da raka uku ce rak ko raka uku ce idan za ka iya kai bacci ka tashi wajen karfe uku ko hudu kai raka ukun ka jira sallah asuba shi ka je kai sallah da limami idan kuma kana da raunin ba za ka iya tashi ba sai asuba in ka gama sallar isha idan ka koma gida kafin ka kwanta yi sallar ka dan uwana ba karamin alkhairi zaka samu a cikin wannan ba ina salloli guda biyar da muke a cikin jami'i wannan yadda kalli sallah kalzumci sallah a cikin jami'i lalle kada kai wasa a cikin ta koda bayan ramadana ya riga wuce dan uwana mai albarka idan Allah subhanahu wataala ya sa kana kiyaye sadaka da zakka a cikin ramadana to yanzu ma da kada kai kasa a gwiwa ci gaba dora daga inda ka tsaya duk abin da kake fatan samu a wancan lokaci Allah madaukakin sarki zai baka shi yanzu dan uwana mai albarka lallai mu sani cewa muna da idin da muke yi na sati sati shine idin ranar juma'a yan uwa Allah subhanahu wataala ya kaddara a ranar juma'a ko wani lokaci mai tsada annabi ya ce babu yadda za a yi bawa musulmi ya dace yana roƙon Allah madaukakin sarki a wani lokaci sai Allah ya amsa masa kai amfani da wannan damar ba ramadana ne kadai ake amsa addu'a ba akwai lokuta da dama masu yawa wanda annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi mana bayani ana karɓa addu'a cikin su idan azumin ramadana da kake shan kishirwa da yunwa kana fatan Allah ya baka lada saboda haka har yanzu azumi bai wuce ba yan uwa ina azumin litinin da alamis ina siyamu dawud kai yau gobe ka huta ina ayyamul bi kwana uku kowanne wata duk suna ina ina a azumin shawwal da muke ciki yanzu wanda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda ya azumci ramadana sannan ya bibiye shi da kwana shida na watan shawwal annabi ce za a bashi lada kamar ya azumci shekara gaba daya malamai suka ce idan ka azumci shawwal kwana shida wancan kwana talatin aga talatin da shida kenan alhassanatu bi ashri amsaliha kowanne lada kowanne aikin lada lada za a baka lada goma kaga goma sau talatin nawa kenan zai baka nawa dari uku a kuma goma sau sittin zai baka nawa sau shida zai baka sittin kaga dari uku da sittin kwanakin shekara kenan yi kokari ka azumci sitti shawwal dan uwana mai albarka kada ka saurari duk wanda zai gaya maka cewa azumin sitti shawwal bai halatta ba ko ya kawo maka wata shubha akai kyale shi babban maganar mai gidanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne ingantacce babu kowace irin kura a kansa basu masu rudin kwakwalwa ne masu kokarin hana mutane da aiki ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kayi aiki da hadisin kayi azumin ka Allah maɗaukakin sarki zai baka ladanka insha Allah ta'ala ‘yan uwana masu albarka lallai akwai jan hankali mai ƙarfi da ya kamata a yi a lokacin da muke bukukuwan sallah muke murna da Allah maɗaukakin sarki ya zagayo mana da idi mana cikin ƙoshin lafiya lallai mu kiyaye da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a kanmu da iyalanmu da wanda muke mu'amala da su lallai wuraren tarurruka da ake haɗuwa domin nishaɗi da ɗebe kewa lallai sai mun lura da yadda abubuwan suke gudana cakuɗa maza da mata haramun ne wannan dole ne masu guraren da gwamnatoci su sa ido a kai musamman hukumar mata hizba Allah ya saka mata da alkhairi tana iya ƙoƙarinta lallai ne kasance babu cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata babu laifi a je a yi wasa a yi nishaɗi amma a ware wa maza baligai wajensu daban mata ba daga wajensu da kowa da ya nishaɗinsa amma ta kuɗa maza da mata wallahi saban Allah ne kaucewa dokar Allah subhanahu wata'ala ce sannan mu iyaye dole ne mu sa hankali mu sa ido akan yanayin yadda 'ya'yanmu suke fita dan ana sallafa bai ba mu lasisin 'ya'yanmu su rinka fita tsirara ba wallahi dole ne mu sa ido duk mahaifin da ya bari yarsa baliga ta fita a cikin shigar da bai ta kamata ba wa rabbil ka'aba sai Allah madaukin sarki ya tume shi wallahi sai Allah ya tume shi ba laifi bane yarinya ka taje barka da sallah ta je gurin da ake nishadi amma ta sa ido da wata irin shiga ta fita wanne irin shiga ne a jikinta in ka ga yadda yaran suke yawo da sallah kai sai ka rinda da Allah bakin kirtime ta ake sai ka kasa bambancewa shin musulmin ne ko kuma wanda ba ko ba musulmin ba dan ana sallah baya nuna cewa mu bayar ɗan musu shigar da ta gada a'a sai an kiyaye matakai na shari'a dole ne wannan Allah muke bautawa kuma dokokinsa daga idojinsa ya kamata mu rike ba abinda ba abinda muka gada ma zamu yi sannan ina kira ga ƴan uwana akwai wanda da yawa tun da galibi yanzu nuna adan sallah da nuna hada-hada sallah ya koma kan waya a social media da sauransu lallai wannan shi ma akwai jan hankali bai kamata a ce a matsayinka na musulmi mai kishi ka yi kwalliya da kai da iyalinka matarka ko ya'yanka da suke baligai su shigar da bata kamata ba ka ɗauki hoto kuma ka rinka tura a social media wallahi wannan wannan diyafa ce wannan rashin kishi ne dayusanci ne rashin kishi ne saban Allah ne ƙauyanci ne da gidadanci wannan ƴan uwana masu albarka haka al'amari yake ƙauyanci ne da gidadanci idan ka jawo shi ka daina saba wa Allah maɗaukakin sarki ne matarka ita ce babbar rufin asirinka ɓoye ta zaka duk abin da yake da kima da martaba ɓoye shi ake yi amma matarka ce kwalliya irin kwalliyar sallah ga kunshi ga kitso ga dan kunna ga komai komai kwalliya ya fito ka ɗauki hoto kuma ka sa fiye da mutum baliyan sana kallon matarka wannan irin mara kishi ne kai me kake so ka nuna mutane matarka wannan ba addinin annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam wallahi to da ka sai mun kiyaye irin waɗannan abubuwa lokacin da muke murna lalle mu rinka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki in dai albarka muke so Allah ya sa mana a rayuwarmu wannan ita ce gaskiyar da babu watanta Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wataala ya maimaita mana Allah karbi ibadan da muka gabatar gazawan mu da kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أعاده الله علينا وعليكم باللمن والإيمان والبركات عيدكم مبارك كل آمن وأنتم بخير وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله